وصلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم من أسكن كافهم عواصم الأمة المحمدية من القواسم الوهابية za mu tashi shafi na ashirin da biyu a sabon bugu ko na ashirin kuma a tsohon bugu eh to kasu na biyar ne to alwahabiyya wata ɗauruha wahabiyanci da kuma yadda ya dinga a bayyana yana kuma wato ɗagawa ta ɗaur nasa inna man arada an ya takallama alwahabiyya wajen zuriha lalle wanda ya nufin zai yi magana kan wahabiyanci da asalinsa wani sha'ataha da yadda dinga tasowa talabala budda lahu an yabkura a masharibha salat ba makawa sai an bace masharabinsa guda uku likai ya fahimta alqari wal murada minha dan me karatu ya gane me ake nufi da shi al masharabul awwal masharabi na farko huwa harqus min zuhair at-tamimi an-najdi shine harqus dan zuhair at-tamimi an-najdi alladhi ittahama ar-rasul sallallahu alaihi wasallama bi annahu laysa bi adil wanda ya tumci annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da adalci bi kaulihi da yadda yake yake ga wa manzo Allah yake cewa ijil kai adalci fa inna hadhihi qismatun ma urida biha wajhu Allah wannan wai rabo ne wanda ba a nufi zakan Allah da shi ba kamar rawahu al-bukhari kamar da bukhari ya rawaito a littafin sa fi asharati mawadi'a min sahihi a cikin gurare goma a cikin sahih bukhari a minha a cikin wayannan guraren akwai lamba ta dubu uku da ɗari uku da arba'in da hudu. Wa sifatu hadar rajuli, sifar wannan mutumin, hiya agalabu sifatul wahabiyya al yau, shi ne fi yawan sifar wahabiyawa a yau ɗin nan. La'annahu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko hadisin yadda ya zo, wato shi ne hadisin wa safahu bi annahu ga'irul ainaini. Ya zama ta ce yana da wato zurfin idanuwa, mushrikul wajna tani a halci kunda kushin sa kumbure yake natiqul jabini goshin sa hayayi alama saboda sallah kasal lihiyati matkin kinge manya mahaluqur rasi abin askewa kai wa hadha fi badi amriyam wannan farkon lamarin wahabiyanci kenan za gan su masu aski yahluqun ru'us masu aski kawunan su amma daga baya kamar da zuwa cikin at-turus saniya fil ajrubatin najdiyya shi Muhammad dan Al-Babu sai ya umarni da cewa a daina wannan abun amma da asalin abun wato aikin su kenan duk mutumin da ya musulunta sai an ce a je aske maka shi kuma wani abin ban mamaki da yake mu'jiza saman ban Allah ce duk inda za ka yi bincike ka duba wata firka ce masu aske kawo na mutane ba za ka samu wasu wahabiyawa wa hadha fi badi amrihim wannan farkon lamarin su ne ya haluquna ru'usahum kama huwa ma'rufun liman tafa kutubahum suna aske kawunan su kamar yadda ya zama tun sananne ne ga wanda ya bibiyi littafin nasu wa fi riwayatin a wata riwaya yace mushammar izari abin wato kwarjallansa ya dangali kamar wanda yake dangali wanzunan su wani zalika dan haka ne karahum baka zan ganin su yujibuna alaman tabi'ahum bi tashmiri sirwani cewa duk wanda ya bi su sai ya dangale wandansa wato dangale wandan da a ce kamar na al'ada ne ma'ana wanda zai ba zai tun da cikin ma dunal izar wato ma asfal ka abain kasa da idan sawu sai wannan ba matsala a cikin sa dukkan shehunne na kirki haka suke yawo amma kaga an dangale yanzu an ja shi sama ko ko da yake su ma fa idan an duba da kyau idan suka yi kayan masu dan tsada ne ana sakin su eh wai an yi an tambaye wani a ai wai saboda maje gaba ne ka ji ya gaba gidan sa ba amma ya maje gaba amma ya bai yara suna suna sa wando su kai su kai can wato can wajen kori Allah ka kyauta ودليلنا فيها في أن هذا الرجل هو مشرب الأول دليل متيوا وأن متن أرقص نبير السميمي شين مشرب من نبركو شين قول الرسول صلى الله عليه وسلم آخر الحديث صور من ضمن الله صلى الله عليه وسلم يا فداك كان حديث يكتوى إن من بيبي هذا أتضم وأن متم أو في أكيب هذا كوكما أتضم وأن متم دي أو من أكو سمتاني يقرؤون القرآن سنة كانت على القرآن la yujawizu hanajirahum baya ketare makogaran su yamurquna min ad-dini suna wato fita daga addini muruqa sami min ramiya irin yadda aka idan aka wato harbi dabba wato kibe take shiga ta fitar cikin ta to haka suke shi fita daga cikin addini ba tare da sun ɗauki komai a cikinsa ba wa fi riwayatin a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya kharuju fikum qaumun wasu mutane za su so a cikin ku ta haƙiruna salatakum ma salatihim za ku wulakanta sallar ku idan kun kwatanta da sallar su wasu ya muku ma siyamihim za ku wulakanta azumin ku idan kun kwatanta da azumin su wa amalakum ma amalihim za ku wulakanta aikin ku idan kun kwatanta da aikin su wannan hadisi bukhari ya rawaita shi na dubu biyar da hamsin da takwas muslim ma ya rawaito dubu ɗaya da sittin da hudu fa haza haga wannan min awdahi simatihim yana daga cikin mafi bayyanar alamar su fa zahar fi akhir zamani muhammad ibn abdul wahhab at-tamimi an-najdi sai ga muhammad ibn abdul wahhab ya bayyana a at-tamimi an-najdi a kakan zamani wanda aka haife shi dubu da ɗari ɗaya da goma sha biyar to duba kasa a sabon bugu wujida an samu nasabuhu nasabar shi Muhammad dan Abdulwahab dan ka gane waccan magana da Annabi ya faɗa akan Harqus bin Zuhair Tamimi annabi ana ji ko shin yana da alaka da Muhammad bin Abdulwahab domin in yana da alaka da shi to ba yadda za a yi maganar manzon Allah zaman ta taro shi maganar manzon tana nan tabbatacciya cewa wato a ƙarshen zamani za a samu wasu mutane tsatsan wannan mutumin masu kaza masu karatu gashi to idan aka duba a cikin littafin tarihu na na ibn ganna a shafi na 81 da littafin jamharatu ansab al-arab a wato al-usul al-muhadara fi nadrin na muhammad al wato wato zamu ga a cikin sa a wayan littafin guda biyu an kawo abin da suke cewa shine muhammad ibn abdul wahhab bin sulaiman bin ali bin muhammad bin ahmad bin rashid بن يزيد بن محمد بن محمد بن مشرف بن عمرو بن ميضاد بن ريس بن ذاكر بن محمد بن علوي بن وحي الوهبي التميمي النجدي kaga wannan da kansu kaga shi wancan mutumin na farko na zamanin manzon Allah sunansa Harqus bin Zuhair at-Tamimi an-Najdi shi ma wannan Muhammad bin Abdul gashi sunansa Muhammad bin Abdul Wahab karshen nasabarsa daga wajen wayannan malamai wanda nasu ne ba wai yan wata matafiya ne daban ba suka faɗa shi ma a tamimi annabi da shi kaga maganar manzara ta tabbata kenan wai za ba hasta kutuba siyar idan ka bincika littafin sira wa taradum da tarjamomi ya zaharu laka jaliyan zai bayyana gare ka a bayyane anna harqusun haza cewa shi harqusu wannan huwa ra'sul khawarij shine jagoran hawarijawa kama wasafahu kasirun mimman katabu tawariha kamar da yawa da wanda suka rubuta tarihi suka tabbatar da haka wal khawariju su hawarijawa hum dali'atu takfir fil ard sune matsin kayar kafirta al'umma a cikin ban kasa baki daya kama kana tazin wahabiyyah yau irin yadda al'adar wahabiyya take a yau la hamma lahum siwa ikhraj al muslimina min al islam ba su da wata bukata illa fitar da musulmai daga cikin musulunci wa kad zakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle kuma manzon Allah ya faɗi wannan wa wasafahum bi hadhihi sifati annabi ya sabanta da wannan sifa fi akhir hadith sabiq a ƙarshen hadisin da ya wuce bi kaulihi manzo Allah sallallahu yana cewa yaqtuluna ahlal islam za ga wayannan mutane suna yaƙar musulmai wa yad'una ubadal asnam sannan kuma suna barin masu bauta gumaka in ka lura da kyau za ka ga in dai za ka yi muƙabala tsakanin abin da ya shafi harkar sufaye da abin da ya shafi harkar izala misali a zamanance kenan za ka ga aikin izala ba su da wani hammi in ba fitarwa daga musulunci ba wani kafiri ne wani mushriki ne wani kafiri ne wani mushriki ne kaga anan akwai matsala kwarai da gaske kwarai zalika dan haka ne tarahum da'iman fi kutubihim za ga da yawa a cikin zaman su yadda una suna bainahum wa bainal yahud wan nasara suna yin da'awar wato sulhi tsakanin su da yahudawa da nasara amma sa'ir musulmi na fala amma tsakanin su da musulmai kuwa to wannan za ga al'amura ne wanda wato akwai abin dubawa fafi kitabi al-majmu'ul mufid min aqidati tawhid ya ba wannan littafi nan na wani mutum mai suna Ali bin Muhammad bin Sinan ga abin da yake cewa haribu sufiya qabla an tuharibu yahuda wan nasara ku yaki sufaye kafin ku yaki yahudawa da nasara yace fa inna sufiyata hiya ruhul majus domin shi sufanci shine ruhin majusanci fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka kiyaye kuma wannan abin a fili yake a yaƙi musulmai kullum a ita kuma abin da yake bani mamaki mutane ya kamata su yi wa kansu fada san wa ya kamata su bi a irin wannan da'awar da ake yi na kafurtawa da sauransu za ga yau mutum ya yi da'awa ko kuma ya warware ta ga sanar da ana gani mun ji wanda ya ce a shan rubutu da kafurci ne daura laya kafurci ne kuma daga baya mutunci ba komai wannan da ne lokacin mana zafi kuma haka wani ba to a wajen Allah ina ruwan Allah da wajen zafin ka da rashin zafin ka ba ba ina ba ka ce wai kai wai lokacin kana zafi wannan kuskure ne babba a wasu zaka kuma tarbi ne sai ce a shi a tarbi ne da yana ganin bid'a ne tarbi amma yanzu ya yarda ba bid'a bane to tunda ba bid'a bane wato sunna ne kenan ko wani kuma ga a zikiri ne ya ce da mushi ne yake yi yanzu wace ya yarda mai dacewa ma da hadisin da yake magana sa'ar juma su ne yan tijaniya masu zikiri bayan juma to irin wayannan abubuwan ya kamata mutum ya kansa faɗa shin masu tufka da warwara tun ma kan sunayen su tukunna kafin ma zo kan aiki zaka da yawa ɗan gizala ba zai ba zai ji daɗi a cikin ɗan gizala ba ga shi ɗan gizala ne amma baka taɓa jin batun jani ko ba kadire yana gudun sunansa ba amma ɗan gizala kullum gudu yake kar a gaya masa in ka ce masa bai hudu ba wato ba wahabi sai ce a shi ba ba wahabi bane ba in ka ce a'a ta ai ma'anarsa ba wahabi shine atba'u muhammad ibn abdul wahab sai ta ai ba haka ba ka ce mana ba in haka ne zai ce mana muhammadiyai saboda sunansa muhammadu an gane ko kuma abin mamaki sun manta da cewa Ahmad dan Hanbali sunansa Ahmad bin Muhammad bin Hanbal amma Hanbali ya ake ce musu ba shi kaga dan an ce Muhammad dan Abdullah an yi maka da ba zuwa ga wahabiyanci wannan ba kuskure bane ba Allah ya sauke to wa ammal mashrabu thani mashrabi na biyu kuma wa huwa Ahmad bin Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi shine Ahmad dan Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani الدمشقي الملقب زورا شيخ الاسلام wanda aka masa laqabi da Sheikhul Islam wanda wannan laqabi ne na ƙarya wa hadha laqabu lam yusadif wannan laqabi bai dace da shi ba la'anna hadha ar-rajula domin shi wannan mutumin huwa allazi farraqa jama'atul muslimina shine wanda ya rarraba jama'al musulmai gaba daya min al-qarn al-thamin al-hijri ila yawmina hadha tun da karni na takwas zuwa yau muna kai na goma sha biyar an gane ko shi ya farraka al'ummar musulmai baki daya wa huwa allazi zayyana taslima shine wanda ya kawata jikinta Allah wa hallahu bi itiqad salaf har ma yace ai wannan jikinta Allah din shine aqidan marigaya na farko hatta sara tubahu har sai da mabiyan suka zama yulaqabuna kullu muslimin bi ahli sunna suna yin laqabi ga dukkan mujassimi sai ahli sunna ne wallazi lam yazuq lamata taslimi wanda kuma bai dandani ɗanɗanan tasimi ba yulaqabunahu bil jahmi sai su masa laqabi da cewa ba jahmi ne shi aw al mu'addil aw al bid'i wanda baya tasimi kenan to ga lamba nan hanya kasa wa mimma yuqawi ha hadhihi tuhma abin da yake karaba wannan tuhma din ana ji ko ala anna ibnu wato albin taymiya cewa shi ibn taymiya din nan wato akwai aqidar tasimi tare da shi ana jigo annahu tatalmaza ala jaddihi ilmul aqida yayi karatun ilimin aqida a wajen kakansa an gane wajadduhu shi kuma kakan nasa tatalmaza ala gulami ibn al-munana shi kuma yayi karatu a gurin wannan mutum da aka faɗa wa huwa shi wannan mutum da aka faɗa tatalmaza ala ibni marqash shi kuma yayi karatu a gurin wani mutum mai suna ibn al-marqash an-nasrani wanda yake banasari ne kirista fakana ya karanta da baya ya kamance yana kai kawo zuwa coci wannan magana ba fa a cikin jawahir ma'ani take ba jama'a tana cikin littafin zabi mai suna siyaru alamin nubala wa qala akhiran zabin ya faɗa a karshe yake cewa akhadha anhu shehu majliddin ibn taymiya majliddin ibn taymiya kakan ibn taymiya ya karbi karatu a gurin wannan mutumin da aka faɗa wannan banasara Allah ka kiyaye saboda haka wannan aƙida ce mai muni kwarai da gaske tasimi jikin ta Allah to wada ma tu hadar rajul kafira wato musifin wannan aƙidar da shi wannan mutumin ya kawo wato ibn taymiya masu yawa ne minha daga cikin wannan aƙida qawluhu bit tajsimi sarahatan fadan da ibn taymiya ya cewa wato Allah jiki ne kama zakara zalika fit ta'sis fi radd asas taqdis kamar da ya kawo wannan magana المسمى بيان تلبيس الجهمية وقوله ده فدنسا بالتحرك cewa Allah yana motsi an gane ko وزعم أن ذلك صفة لله ويتي وأن صفة الله تي تعالى الله أما يقول هو كبيرا الله تشين dan ya ce bambanta tsakanin da yake tsakanin wato a wato mai rai da mara rai shine motsi fa kullu hayyin mutaharrikun saboda kala budda an yakuna Allah mutaharrikun an yakuna Allah mutaharrikun mutaharrikan Allah ya kiyaye mu a ta'ala Allah an zalika uluwan kabira kama zakara zalika kamar da wannan a cikin sabon sai suna dar'u ta'arudul aql wal naql wa qawluhu bil hajj fi zatillahi da yanda yake magana cewa Allah yana da iyaka an gane bi kauli da yake cewa fa haza kulluhu wannan da abin da kaza an faɗa wa ma ashwahu da abin da ya kama da wannan shawahidu wa dalailu al hajj shahidai ne da kuma dalilai a bisa iyaka lalle Allah yana da iyaka yace wa man lam ya'tarif bihi faqad kafara yace duk mutumin da bai ji Allah yana iyaka ba to ya kafirce bi tanzilillahi wa jahad ayatillahi ya kafirce da wato abinda Allah ya saukar da kuma yayi musun ayoyin Allah wannan magana ibn taymiya ce Allah ya yi mun wa qadarat ala ibn taymiya asariyu wanda ya zamani da shi al-imam al-hafiz az-zahabi yayi raddi ga ibn taymiya kan wannan magana an gane ku gashi na kafa bi kaulihi abin da madan a cikin asira wato sai alamun nubala yace wa ta'ala Allah an yuhadda ubangiji ya dauka a cikin zai masa iyaka aw yusafa bima wasafa ya wato aw yusafa illa bima wasafa bi nafsihi ko asmanta shi in ba da abin da ya sifanta kansa da shi ba aw allamahu rusulahu bil ma'ana ko sanar da manzanninsa da ma'anar lati arada abin da ya nufa bila mislin wala kaifin ba tare da misali ba ko ba tare da kaifiya ba laisa ka misali shi ba abin da ya kama da Allah wato ba wani abu da ya kama da Allah kaga fadlallahu al-imam az-zahabi khairan Allah ya saka wa zahabi alheri wa man ta'assar wahabiyya bil mujassima yana da cikin tasirin wahabiyawa da mujassimawa annahum cewa su wahabiyawan taba'u kitaba mujassimin sun rubuta sun buga wani littafi na mujassimi na wani mujassimi min aslaf ibn taymiya daga cikin wato wanda ibn taymiya yake bi al-musamma min suna ithbatul hadd lillahi wa bi annahu qa'idun ala arshi yanzu haka ba kasuwa akwai zaman nan wai tabbatar da iyaka ga Allah da kuma cewa yana zaune qa'idun ala arshi akan ala arshi wannan mai littafin nan sunansa ibn badran ad-dimashq ya rasu shekara ta 661 fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirna min at-tajsim wal mujassima allah ka kiyaye daga mujassimawa da kuma tajsimin bijahi maqus rahmatan lil alamin albarka wanda aka aika shi rahama ga talibai wa qawluhu da fadin shi ibn taymiya din bil istiwa'i zati haqiqatan wato wa ma'iyati zati haqiqa ya ce Allah wato yana ya yi istiwa'i da zatinsa a hakika sannan kuma yana tare da halitta baki daya a hakika kamar zakar zalika kamar da kawo wannan a cikin algirki wasiyya shafi ta wanda daya wal fatwa al hamawiyya da fatwa hamawiyya shafi 520 wan nuzul al hissi al haqiqi da kuma sauka ta hakika wacce ke zahiri wazama sanan yariya annallaha ala surati adama cewa Allah madaukakin sarki yadda suka annabi Adam haka Allah yake wa annahu cewa Allah din istaqarra ala al-arshi yana kan al-arshi ya tabbata an gane ko yawa wa yazumu aidan sannan har ila yanzu tafiya yana riyawa annallaha cewa Allah yuqidu ala al-arshi yaqudu ala al-arshi zai zauna akan al-arshi wa qad akhla minhu makanan yuqidu fihi ma'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bar wani guri a al-arshi zai zaunar da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan gurin ka ji kai Allah ka soki kaga wannan ai kaga mujassimanci a fili ke Allah ka kiyaye mu kama fi kitabul arsh kamar da zuwa cikin kitabul arsh nasa naqalan ana bi hayyana andalusi fi nahr al-mat yadda aka tarato daga Abu Hayyana andalusi a cikin an-nahr al-mat juz'in farko shafi 254 wa qawluhu da fadan ibn taymiyyah cewa bi hawadisa la awwalaha cewa ai lallai akwai hawadisa la awwalaha ma'ana Allah ba shi kadai bane farkon farkon sa da ba Allah ne kadai ba daga baya ya halitta al'amura to sai ka ce a akwai wasu al'amura wanda su ba su da farko su kuma suna tare da Allah ko ba Allah bane ba kaga wannan ai kafirci ce shine hawadisa la awwalaha ai an samu malamin da Imam Suki ya masa rashi alamanin sa ita ai wannan mantar cewa ka hawadisa kuma la awwalaha tanakudi ne a cikin nan kamar A da A ne a cikin magana guda daya ka ce au hawarisa fararu kuma la wannan ba ta farko to wannan nan ce ne kamar da zuwa cikin dar'u ta'arud al-aql wal naql wa asbata zalika ibn hajar ibn hajar ma ya kawo wannan magana a cikin fatul bari wa ibn da ikal idi ibn da ikal idi ma ya kawo wannan min mu'asiri daga cikin ma'abu wato wanda suka zamani da ibn taymiya kama zakara zalika ibn hajar kamar da ibn hajar ya kawo wannan magana a cikin fatul bari juz'i na 12 shafin 203 to wannan magana ana ji ko ta hawadisa la awwala laha babu shakka kafirci da ba musulunci bace an gane to amma abin mamaki za ka ji wasu daga cikin mabiya shi ibn taymiya suna kawo magana suna mata tawili ma'ana sun yadda ya faɗa an gane to amma suna mata tawili kuma shi tawili in ya zama to akwai dalilin yin sa dole a karbe shi domin kamar da muka san ka'ida idan ka ce ga wata hanya wani ya ɗauko wata magana wadda wannan maganar kai tsaye kafirci ce ta ce amma akwai tawili to wajibi ne a kaucewa zahirin a wajen tawilin an gano wannan magana Allah ta wato wannan magana da muka faɗa ya zama to su ma su dinga yi wa wasu wanda ba bayan bangaren bal asbata zalika albani ana ji ko albani ya tabbatar da aqidar hawadith la awwal laha ba musulunci bace ba wa radda alai yayi wa ibn taymiya raddi mana da wasu wurare wajen guda goma da ibn taymiya wato albani wa ibn taymiya raddi akan mas'alan aqida to nan yayi masa raddi a cikin sahiha juz'in farko shafi ɗari biyu da hamsin da takwas da kauli da faɗin albani ya ce wa fihi raddun a cikin wannan magana akwai raddi alaman ya kulu bi hawadisa la awwala laha amsa wanda yake faɗar cewa akwai hawadisa la awwala laha sun makala sannan ya ƙara da cewa wala qad adala ibnu taymiyyah rahimahullahu al kalama fi raddihi al falasifa ibnu taymiyyah ya tsawaita magana a cikin raddin da yi wato a maganar da yi akan falsafawa muhawilan yana mai kokarin isbat hawadith la awwala laha yana kokarin tabbatar da hawadith la awwala laha waja'a fi zalika yabo a cikin wannan ka bima taharu fihi al-uqul abinda hankali ma zai kimauce a cikin sa wala taqbaluhu aktharul qulub yau yau zukata ba su karbe shi ba sun makala sai albani kara cewa wannan duk bai wa ibn taymiyyah raddihi anan wajen dole a tara albani ko kaga bai la'akarin cewa malamin sa bane ba shehin sa ne a da gaskiya ta zo sai fito da ita to kuma wannan shine abin da ake bukata kada da zan kana da alaka da wani sai yayi abin da ba daidai ba kamara masa baya ina fatan gani sun makala sai ce wa kam kunna nawaddu da yawa mun so Allah ya lita ibnu taymiyyah hadal maulida ina ma ibnu taymiyyah bai shiga wannan matafiyar ba لأن الكلام فيه شبيه بالفلسفة وعلم الكلام domin man a cikin wannan ya kama da falsafanci da kuma ilimin kalam sai ce walakin sai dai sadaka al-imam malik rahimahullah imam malik yayi gaskiya Allah ya jinga gare shi shi da kala yanda yake cewa ma minna min ahad babu daya a cikin mu illa radda wa rudda alai fati yayi raddi kuma an masa raddi shi ma sai illa sahib hadal kabar sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma abucin wannan kabar qultu hadhihi alaqida wannan aqida da muka magana kanta wato hawarith la walaha tudadu aqidat islam ta kishiyanci aqida musulunci kama ho ma'lumun kamar yadda yake sananni wannan bangaren tauhidi kenan ko dan kadan daga abin da ya shafi a aqidar ibn taymiya wanda shine masharabi na biyu na wahabiyyanci wa amma fi janib rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amma a bangaren manzon Allah kuwa ana jigo falaysa fi dunya ahadun minal muslimin babu wani mutum a duniya da ɗaya daga musulmai balaga wanda ya kai mutuka fi ihanatin nabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wulakantawa ga shugaba sallallahu alaihi wasallama ashaddu wa akthar minhu mafi tsanani mafi yawa fiye da shi fi ma alama ma cikin iya sani a nan wajen za a samu an yi mubalaga ana shigo to mubalagar te ana magana akan iya misalin irinsa idan wanda bai kai shi a ilimi ba yayi wannan baka magana akan sa idan wani can yan bata gari wato batanci ga musulunci sun yi wannan ba za ka yi aka yi su ba nan muna magana minal musulmi a cikin musulmai kuma wanda ya kai munzali irin na ibn taymiya to ba samu wani malami da ya kai matsayi na ilimi irin na ibn taymiya wanda ya faɗa abin da ya faɗa kan manzon Allah ba kuma ga dalilai nan zamu faɗa fa huwa awwalu man jahara bi man tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ne farkon wanda ya fara bayyana ya bayyana cewa ba za a yi tawassul da manzon Allah ba an gane ko fa laysa hunaka adun man tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam qabla zuhur ibn taymiyyah harrani ba samu wani mutum da yace ba za a yi tawassul da manzon Allah ba tun kafin bayyana ibn taymiyyah wa inni ma qisar ba'i tare da karancin bincike na fakat ta haddace wahabiya qadibatan nayi wa wahabiyawa kalubale gaba ɗayan su miraran ba su ɗaya ba ala an yi atuni bi kitabin wahidin min salafi cewa su zo da littafi ɗaya daga cikin margaya wanda ke salaf as-salih yamna tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ibn taymiya wanda za a ce wannan mutumin ya rayu kafin a zo kafin zuwan ibn taymiya wannan duniya kuma ya ce ba za a tashi da Allah ba falan yanzu ya zalika sabila ba sama hanya ba ba kawo littafi ko ɗaya ba walau ataitahum bi qurabil ardi dhahaban aw fidatan masadahu da zaka zo musu da wato kasa baki daya dinare da azurfa ba za su iya kawo maka irin wannan ba domin babu wa huwa al-qahidu shi ibn taymiya fa shine mai cewa la jaha li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annabi bai da alfarma ashe kaga maganar wancan mutumin a a a a wa yake da suna haifan ko daga cikin yin zalaka sanin tamu wanda aka ce masa an yi addu'a a ce Allah kai mana albarka annabi sai ce a ba za a ce ba saboda annabi ba shi da wannan lafazin na albarka sai jingira ya zuwa ga annabi ba shi da shi wajen billah to ga maganar asalinta daga wajen ibn taymiyyah kuma wannan magana a ibn hajar ya kawo ta a cikin ad-durrul kamina fi ayan al-mi'at al-thamina a juz'in farko shafi na 155 ya ce annabi ba shi da alfarma kama zakaru ibn hajar al-asqalani a cikin ad-durrul fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wata darra ibn taymiya ya ƙara ƙarfafa kansa ya ci gaba da tunda an samu jara'a an samu ƙarfin rai da za a yi wa harrama ziyarata kabarin rasul sallallahu alaihi wasallam ya haramta ziyara kabarin manzon Allah ma'ana ka naki gari ka tafi gurin manzon Allah a wajen ibn taymiya haramun wanda wannan shi kadai ya fara a duniya an gane ko wata allaka bi hadisin yara taya da wani hadisi la yusadu da'awahu wanda wannan hadisin bai da alaka da da'awarsa bal tajahalahu tajahulan tamman yana sane wato shi tajahul tajah tajahul shine ka sani ka taki dan ba za ka ce min tabiya bai san wannan ilimin bai san wannan karatun ba kullum muna faɗa ibn tabiya yana da ilimi an bayyana ko yawwa yana da ilimi amma ilimin sa wallahi gwarabi ba da Allah bai sa ma ya ilimin ba da an zama lafiya domin a zamanin sa akwai malamai irin sa akwai kuma sama da shi amma ba samu mai zuwa irin wannan kasawar ba sai daga bakin sa saboda tajahuli ke ka san abu ka taki ai suna saba shine hadisin nan na la tashaddu rihal illa ila salat masajid ko ba da gangari ai tafiya sai zuwa masallaci guda uku kaga wannan hadisi bai da alaka da hada ziyarar kabarin manzon Allah an gane idan ma da wasu alaƙa yake da ita sai ka ce ya hana zuwa masallatai duka sai masallatai guda uku kuma wannan shine abin da hadisin ke nufi shine abin da malamai suka faɗa baki daya misali yanzu akwai masallaci a Kaulaha na Shehu Ibrahim ko akwai masallaci a wato Bagadaza misali na Fidal Kaza ko akwai masallaci a Maroko na Shehu Tijjani misali sai ka ce bari in niki gari yau ba zan sallah ba ko lillahi alayya na yi wa Allah alƙawari zan je in sallah na fula raka a biyu a wannan masallaci aka ce zauna kai a masallacin ungo kuma ya ya wadatar ba sai ka je ba amma wayannan guda uku sune in kai alƙawari sai ka je kace ne alƙawarin nan je Kudus in sallah to wallahi sai ka je ne alƙawarin nan je masallacin Makka ne sallah sai ka je masallacin Madina ne sallah sai ka je sai ka je ka cika wannan alƙawarin naka shine ma'anar la tushaddu rihal illa ila salat masajiya kamar da hadisin Abu Sufyan wa Malik la tuqal madi an gane ko illa ila salatati masajida masallatai wa ke amma ka duba wai ka ce wai ba za a je ziyara ba ta manzon Allah saboda wannan hadisi ai ko kadan ko dan firamare ga ya fara wannan abin a ce fasara ta malami ba kuskure ne kwarai da shi sa kullum ko abin da mai kira shine idan kana da jagora sai yi kuskure to bi shi akan daidansa kyale kuskuren nasa wannan shine kaida Allah ya samu dace To, a falhadis fi wadi, shi wannan hadis da makaranta yana cikin wani wadi wa ibn taymiyyah fi wadin akhar shi kuma ibn taymiyyah yana cikin wani wadi daban walima la dan me ba ba haka ba walam yusar zalika min wahid min ayyam mithl islam qabla ibn taymiyyah ba rawaito ɗaya daga wani malami na musulunci ba kafin ibn taymiyyah kama zakar zalika imam surki irin yadda imam surki ba a cikin zaman sa shifa'u istiqam fi ziyarat khair al-anam wannan radiye ga ibn taymiyyah mai suna shannul gara alaman harrama ziyara wato kai hari kan wanda ya hana ziyarar manzon Allah wa radda alaihi raddan muskitan ya masa raddi raddi muskatan wanda ya sa shi kawaici malamin sa ya tafi wa bibin shafatu bai iya magana ba bai kawo wani raddi ba a cikin wannan samun da wato shi wannan bawan Allah ya masa illa talbizu ibn abdul hadi sai da ibn abdul hadi fa yadda ka taba kitaban fi raddi ala sulki wato ya rubuta littafi yau suki raddi wa bala'ahu bi da matin wa balaya ya cika shi da wato musifu da bala'o'i na daga zagi da suka da kazafi ga ma wani abu a cikin sa abun mamaki wai me yayi zafi a cikin wannan littafin littafi ne wanda ibn taymiya bayan ya haramta ziyara shi wannan bawan Allah subki ya masa littafi na naqadi da rabi har sai ibn taymiya gaba yake da shi a ilimi ma a shekaru ma amma sun yi zamani dan da kansa yana faɗa yana cewa ba wanda ya marasa sai wannan yara in ji bin jami'a an gane ko kuma abin da ya faɗa gashi har yanzu tabbatacce ne littafin nasu duk suna nan baki daya saboda haka ziyaran manzon Allah wannan abu ne wanda malaman musulunci tun kafin jibin jami'a sun tabbatar da shi a cikin littafin su cewa sunna ne daga sunnonin manzanni ai wato sunnoni daga sunnonin musulmai saboda haka ibn jami'a kuma yana zuwa ya haramta har ma da cewa idan ka tafi ziyarar manzon Allah wato ba za ka yi kasar ba domin da zai sako ci an gane ba za ka yi kasar ba wannan kuskure ne ba za ka fito akan kuskuren sa ba ibn tabiya ya kuskure a cikin wannan lamarin ina fatan gane saboda a bin sa a cikin irin wannan dole ya zamanto ya tada rudani da sauransu Allah ya samu dace kuma abinda ibn wato shi sufti ya faɗa yace kaulun wannan magana ta ibn tabiya na cewa ba za ka ziyarar mamman Allah ba yace qaulun lam yasbiqu qablahu alimun wala jahil zance ne wanda ba wanda ya riga ibn taymiya ba samu malami da ya riga ibn taymiya ba samu jahili da ya riga ibn taymiya ma'ana shine farko a duniya da ya fara wannan magana Allah ya kiyaye to bara mu kadan daga ciki yaqulu ibn abd alhadi ibn alhadi na fara cikin asalin mulki firrad ala suki sai ta summa inna hadha al-mu'tarid al-makhzul sannan shi wannan mai buzuro wannan tababba wai in wasu kiki cewa tababbe ana jigo a shafi na 344 sai ce alwajhu alhamis fuska ta hudu ta biyar an ya kula an yi kala li hadha almutar a ga yawa shi wannan mai buzuro wa shi bawo da makamantan sa min ubadil qubur daga masu bauta kabarruka ma'ana wai in ka samu ziyarar manzon Allah bauta saka je dan Allah ka wannan magana ashe ko su in zala na yau da suke cewa masu bautar kabari suke cewa mutane in ka zai ziyara bautar kabari kake yi ashe sun samu tun daga asalin su Allah ka kiyaye mu sanan ya fara shafi na 342 karshen fadin Imam Sulki raddan ala qawli Ibn Taymiya inna qabra ghayrin nabi sallallahu alaihi la yukhsha fihi mahzur kana ji ko Ibn Taymiya yace kabarin wani manzon Allah dan an ji an ziyarce shi wannan ba matsala saboda ba a tsoron wani abu na wato abin abin ciyayuwa amma kabarin manzon Allah shine wa kabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam yukushal ifradu fi ta'zimi ya ayyuka da wai an tsoron kar a je a kai mutuka wajen girmama shi a je a bauta masa dan Allah yanzu saboda wannan sai ka haramta kuma abin da ke halatta ce ina fatan gane qala al-imam as-sufki rahimahullah imam as-sufki sai ce hadha kalamun takashirru minhu al-julud fadin wannan magana sai ibn taymiya zance ne wanda wato ika cikin mutum ma za ta shi ka ce ka haramta ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka abota masa to sai ibnu zahabi sai yace sai shi kuma yake surki radi sai ce fa yuqalu sai ce da surki na'am haka ban sani shi takasha irru min wujulud ubad al-qubur iga jikin masu bauta kabarruka za ta za ta shi alladina minhum surki wanda surki na cikin su kama kala kama yadda ya faɗa allazina idza du'u ila allahi ila ibaratillahi wadahu in an kira su zuwa sauta Allah shi kadai wa an la yushraka bihi ka tare da Allah wa la yuttakhadha min dunihi wa san yubadu ba za a riki wani gunki abun bauta ba bayan sa ishma azzat qulubu sai zuciyarsu ta zama to taro da Allah ka duba wannan magana ka duba wannan magana domin wanzu akwai da akwai lazumin kauli to anan wannan akwai matsala an gane ko me lazumin kauli shine ka ce to yana nufin kabarin manzon Allah ne wasu hudu ana ji ko to shi lazumin kauli ba a ba a la'akari da shi ga wanda ya san me yake yi wanda ya san bai san me yake yi ba shi ke daukar lazumin kauli sai lazumta mutum sai ce wani ya ci kaza an gane ko Allah ya samu dace sannan wa qasha'ar rajuludum sai ga jikin sa tashi wa kafaratu fuskokin sa zaman sun yi baki amma allazina fi qulubihim maradun amma wanda abuci sa akwai rashin lafiya fala taziduhum qawaidut tauhidi wa adallatu wa qaiqu wa sararuhu illa rijsan ila rijsihim ai hakikarin tauhidi da ka'idodin sa da dalilan sa da sirrikan sa ba zai kara musu kuma sai kuma sai baci akan baci wa hum atba'u kullu na'ikin su ne mabiya dukkan mai magana ko mai surutai ya milu na ma kulli sa'ihin suna tafiya tare da dukkan mai kwaroroto lam yastabiqu bi nuril ilmi ba su samu haske da hasken ilimi ba wa lam yalzau ila rukunin wasai ba su zama sun karkata ko sun dogara ya zuwa wani wato rukuni wanda yake wasiƙin abin amincewa ba hadha ba'd ma saddarahu ibn abdul hadi wannan shine shashin abin da ibn abdul hadi ya rubuta shi a cikin littafin al-fadih wanda ke mai abun kunya amma hazi mudai salafiya a tafarkin nan na masu da'awar salafiya wal mudafi an tauhid da masu wato difaya gamar tauhid wa tatakifu ala raddi alaihi da sanan zaka ga zaka tsaya akan raddi gare shi wa ala shayyi a fasashen sama fil juz'i thani min hadha kitab insha Allah a juz'i na biyu na littafin Allah ya yarda an gane to anan ina ganin za mu tsaya amma ba mu gama da wato shi wannan masharafi na biyu na wahabiyanci ba an gane domin shi masharafi na biyu na wahabiyancin nan wanda shi ne ibn taymiya kullum baka ji dake zalaka ce maka shehul islam ya ce ana jigo shehul islam ya ce sunansa ahmad bin abdul halim ibn taymiya amma yanzu wannan faran da nace sunansa ahmad ne za a gurin sunaye ne saboda me saboda ban ce shehul islam yayin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya gagare samu sayyidina muhammadin a gurin su duk lokacin da za a ambace shi ko a salati ko a lafazi in yazo kai tsaye za ka da ambace shi wannan kuskure dole annabi a bashi taswidi a bashi girmamawa a wajen faɗa sannan in mun kalli wannan al'amari za mu ga ibn abdul hadi yana ƙasa da ibn taymiya da shi sufki din amma ka duba irin yadda ya tashi ya masa rabi ya kuma faɗi maganganu baka ji tare da shi wanda bai dace an gane to wannan yake ƙara nuna mana dan ka ji yaro karami a cikin izala a yau ya kalli wani dacci da mai furfura ya gaya masa bakajen maganganu irin yadda muke ji ana yi ba mu za mu ga ba wani shehi da ya zama ya tsira sai a ɗauko shehu ɗaya da bauchi a zage shi zagi irin na 'yan tasha ko a ɗauko duk wani wanda sani mai girma zagi na 'yan tasha za ka wai wannan raddi ake da ilimi wannan ba raddin ilimi bane ba raddin ilimi qala Allahu qala rasulu kawai shikenan wani ya faɗa a wannan ba daidai bane ba kuskure ne abin da ka faɗa ba daidai bane ga yadda abin yake shikenan kai raddi wannan kuma nawa abu ne adiyan gashi mun karanta tun daga zamanin Imam Malik adi cewar kullum يؤخذ منه ويرد عليه الا كما ذكر kowa na kafara gurinsa kuma ana masa raddi kowa yana raddi kuma ana masa raddi amma cikin girmamawa da tausawa amma mutum ya dauko magana mara daɗi ita zai zagi manyan malamai da ita to wannan babu shakka a rashin adalci ne kwarai da gaske kuma ba a yi wa ilimi gata ba kuma ba a yi wa 'yan baya gata ba ko da yake ni na yi bincike iya bincike na idan mutum ya tsaya ya yi tsaiki wanda duk za ga yana zaki a cikin harkar ilimi ya zaki wani ya ci mutuncin wani to bincika da kyau za ka ga dama ba a cikin ɓangaren karatun yake ba shigowa yi yawwa ba wai da za ka bincika shi za ka gan shi watakila domin ɗan manya ba zai wannan aikin ba ɗan manya wanda manya ne suka haife shi ɗan girma cikin girma ya samu tarbiyya to ba zai wannan aikin ba ya zauna a aikin sa zagi da cin mutunci da faɗa bakajen mangaru ga manyan mutane da masu farfara da sauransu in ka bincika a bincika da kyau a binciki iyayen sa yana ɗan manya na gaske ba su yi wannan abin ba ai raddi ana yin raddi na hankali da tunani sadaka wannan ya kamata mutane su yi wa kansu yamun laili sannan kuma da ƙarshe akwai abubuwa da suke tafa ruwa wanda suna son ja hankalin yan uwa musamman tijjanawa a wannan lokacin wanda ke bibiyar social media zai ta ganin yadda aka ɗauko zantuka ake ta ɗauko zantuka kala-kala ake ta zagin tijjaniya da shehu tijjani da shehu ibrahim ya da manyan shehu ne na musulunci ba kuma don komai ba saboda me saboda wato akwai abin da suke ɗauke da shi su wa'annan bayan Allah a cikin harkar ɗariga da abin da ya shafi shugabanci amma idan muka duba da kyau za mu ga masu zagin nan su kuma su waye saboda kada mu damu dama wato fahimtar Allah yana da wannan abu musamman shi da ɗariƙar tijariya za mu ga duk wanda ya ɗauko maganganu akan sufanci to da ita yake cikewa da za'iri na ta gaya mana a littafin su mai suna wato ila ta taubiya ibadallah littafi yayi yayi kokarin zai rushe sufanci tun daga asalin sa ya dauko tun daga zamanin sa su su Hassan al-Basri da irin su Rabi da Adawiya da irin su duk wayannan irin su Sirri Sikiti da makamantansu shi ya dinga challenge din su amma a ƙarshe sai ya zama rabin littafin nasa gaba ɗaya tijaniya kaɗai da aka kuma shi da kansa yake bada labari yana cewa jami'a a yau babu firkar da tafi tafi ta yawa a duniyar musulunci ita domin ƴaƴanta tun daga Turkiya a gabashin duniya har zuwa Najeriya a yammacin duniya dukkan su za a gan su tijjanawa ne abin mamaki da abin da kai game da shi da za'iri shine yanzu shi da za'iri ko da kashi ya rasu amma mabiyansa ba sa la'akarin faɗin manzon Allah la tajtami ummati ala dalala al'umma ta ba za ta haɗu akan fata ba kai da kanka kai itirafin cewa babu wata firka da ta kai firkar tijaniya yawa amma kuma ka bo kana challenge din tijaniya kana neman ka ce kafirci ce da sauransu musamman ma su ne yanzu haliyar suna bayyana duk da cewa idan an bi ta rago abu ta mafi kawo kowa ya sani akwai wanda suna nan suna ɓata jami'a wasu daga ciki wasu daga waje na cikin nan ana jin su irin masu ce masu da cewa su yan hakika ne ko su sun yi su sun yi usuli sun daina sallah ba ruwansu da gaba wayannan duk mutumin da yake dan izala sai ila akarin cewa da wayannan mutanen zai hukunci ga tijjanawa to babu shakka akwai suna tare da shi amma kuma a wannan lokacin abin takaici shi wannan ɗan izalar kuma yana gudun a jingina masa ‘yan Boko Haram. Tare da cewa ‘yan Boko Haram sun nan aƙida su ɗaya, idan ka duba duk abin da suke faɗa, suna cewa yanzu misali kamar shekau. Shekau ɗin nan ga bidiyarsa a fili ba, yana cewa muna kan aƙidar Shehu Islam Ibn Taymiyyah. Muna kan aƙidar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Wannan shine abin da ‘yan wahabiyya da ‘yan izala suke a yau. Amma abin takaici su sun ce ‘yan boko haram ba nasu bane ƙarya suke musu amma kun kasa cirewa ‘yan ɗariƙa ‘yan hakika ko ku a'a hujjojin da suka ƙare ne ai kamata yi idan ɗan hakika ya magana wannan mu kanmu ‘yan ɗariƙa muna ba su amsa ba ku ba domin da ku da su bambancin kawai ɗan juma'a da ɗan jimmai amma idan mutum ya tsaya a la'akari da gaske zai ga irin irin nakadin da muke wa ƴan hakika mu a gurin ba ma cewa mu irin fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ne mu a gurin mu kafire ne domin tun mutumin da ya bar sallah ya kafarta wannan nassin manzon Allah ne tsakanin mutum da sallah tarku sallah ina barin sallah shi ke zama kafiri to su a gurin su ba sallah kaga wannan ina ruwan mu da su yanzu ka so ka ka sifanta Shehu Tijani ko Shehu Ibrahim da wannan mutane saraka ya kamata mutane su yi wa kansu adalci su yi wa kansu kiyamun laifi ba za ka fake da wannan ba akwai abubuwan da in nakarin za ka yi akwai abubuwan da za ka mata ka yi nakari a kansu wanda kuma alhamdulillah ga tunan yanzu kuna ta dawowa ku da kan kuna ta dawowa idan an haɗa ana zikiri kun ta jirgin muke yi la ilaha illallah ba jumla mufida ba ce kun san kun faɗi wannan magana amma sai ga shi yau a cikin ku zakakurai a cikin ku suna fitowa suna cewa a'a ai ba masu yin zikiri irin ‘yan ɗariƙa tijjaniya su ne idan an je an ga ran juma'a za a zauna a zauna a ta zikiri a kulle kasuwa a zauna a ta zikirin Allah wato sun yadda yanzu zikirin Allah ne kuma a cikin su kaga dai daura ya faɗi wannan magana kowa ya ji an faɗi wannan magana sannan mutumin nan na Sokoto Bello Yabo shi ma ya faɗi wannan magana sannan ga ga sanan da yawa an ka zaka irga su duk sun yi magana akan zikirin la ilaha illallah yan dariƙa sun fi yan izala ambatan Allah kuma da mun sha faɗa wa zakirin Allah ka sai wa zakirati aiki ne na mu'minai musulmai amma la yazkuru la ilaha illallah aikin munafikai ne uzkuru Allah ta yaqulu almunafiquna innakum mura'un to a irin wayannan sune abubuwan talentin da zaka bokai wannan ba ma kokonto akan su amma hakika harka yan hakika masu cewa komai Allah ne wannan malamin a gurin mushrike ne ko masu dauko zantuka ya bace da suka ga dama wannan ba mu da alaka da su kowane irin mutum ne shauti da yana da ka'ida idan samitum anni shay'an fazinuhu bi mizan shar amma wai duk wannan sai a zo a kautar da shi a sai a dauko zance za ta aika shi wannan su ne wannan su ne yan dariga wannan su ne kaza wannan su ne kaza ko zaka tsoron Allah yawwa tsoron Allah dawowa su masu hankali a cikin ku aika suna dawo kwanan nan mun ji wanda ya dawo akan rubutun sha yace da a wajen sa rubutun sha shirka ne da suna zafi laya shirka ce amma yanzu mun yadda ba shirka bace ba to yanzu dan Allah waɗanda ka shirkantar a wancan lokacin ka kafarta su ya zaka yi su annabi ya ce man qala li akhihi ya kafir fakar ba ajha aduma ya zaka da nan ko ko shi kenan saboda ka zo ka ga mutane yanzu ka warware to ya zaka da kafirtun da kafa mutane ya da masu rubutun sha masu laya masu zikirin Allah masu duka sanar tarbi ma ga kwanan an fito an ce an yadda tarbi ba bid'a bane ba to yanzu da sai a tsaya na jiran ka sai ran da ka shirya kai ta cewa ba bid'a bane sana fara lokacin da ka ce bid'a ne wa ibar tarbin saboda kai wannan shirme ne ya kamata mutane su yi wa kansu kiyamar laili ina jan hankali mutane su tsaya kan abin da yake daidai akan abin da suka san sun samu magabatan su a na gaskiya akai Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace No. Abu abu abu fili? No. To ai baka sani ba su ma ba sa inkari. Yanzu malam Bello ya faɗa ya ce su wani ƴan uwanmu ne. Ka gane ko? Baka ji wani a cikin su ba jagora dan gumi bai fito karra ya ce wanda za a zaɓa kar a zaɓi wanda zai je kashe mana ƴan uwa a cikin daji. Karrama a cikin kasar da zamu ake wannan magana. A ba fili? a baka su ga shi abin da yake su shaku da mai ne ba wata magana a'a to to adama na ba aya fili yake Allah kamar magani kamar sauki